وحبيبه وخليله سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين حق الإنذار العظيم والسلام عليكم ورحمة الله نازو أتاشي الترمذي حديثي لأنه يعني أفضل لما حديثه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم باب wannan babi ne حدثنا حسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي راشد الكبراني قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له na ji wajen abdullahi bin abu bin al'as sai na ce da shi حدثنا مما haddisna حدثنا مما سمعت من رسول الله ka صلى الله zantar da عليه mu daga وسلم.
abin da ka ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال قائل صحيفة sai ya miƙo min wata takarda
فقال Yace, هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله wannan عليه shine وسلم.
abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta a gare ni da shi ne قال yace ونظرت sai na duba فإذا فيها إن أبا بكر الصديق sai gashi a ciki an faɗa cewa sai na Abubakar Siddiq Allah ya ƙara da a gare shi قال ya ce يا رسول الله ya rasulullahi علمني ما أقول ka sanar da ni abin da zan ringa faɗa ina so ka koya min a, addu'a da zan yi idan na wayi gari da in nayi maraice فقال يا أبا بكر sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Abubakar قل اللهم فاطر السماوات ka ce Allahumma ya Ubangiji ya wanda shi ne mahalittin sammai والأرض da ƙasai عالم الغيب ya والشهادة wanda yake shi ne masanin abin da yake fake da kuma abin da yake a fili لا إله إلا أنت ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba kai ba رب كل شيء ya wanda yake Ubangijin kobe mai mall- mai mallaka kobe أعوذ بك من شر نفسي ina neman ka kare ni daga sharrin kaina ومن شر الشيطان ya- ya kare ni daga sharrin ka kare ni daga sharrin shaidan وشركه da wato da tarawarsa wata wasu sharakihi tarkonsa Mm.
wani kuma shirkihi da an ruwaito da fuska biyu Mm. وأن أقترف على نفسي نعم.
سوءا an aktarfa ko aikata zo kana tsoro rubu muna aw ajorahu ila muslim ko jashi zuwa musulmi Mm.
ina ne za a tashi Hmm? a ce an kasa ganewa da da ne gaba ɗaya ba za a yi karatu ba sai a tashi in je gaba ɗaya ana kokonto idan za a tashi daga shi mai jan har sauran
باب ina ne za a tashi Hmm? nan din ne inda aka tashi eh to yanzu an kai kansa da an yi wannan ne kenan ake gani to to sun ja ja na gani ni ba حدثنا سلم بن عرفة حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن عن أمين عن أوه.
عبد الله بن يزيد عن أوه.
عبد الله بن عمرو قال Abdullahi bin Amr ibn al-As yace قال رسول الله صلى الله manzo Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yace التسبيح نصف الميزان fadin subhanallahi rabin ma'auni ne والحمد لله يملأه a in an ce alhamdulillah kuwa wannan kalmar tana cika ma'auni alhamdulillah tana cika ma'auni لا إله إلا الله وليس لها دون الله حجاب la ilaha illallah ba wani abin da yake tsare ta tsakaninta da Allah
حتى تخلص إليه har sai ta kai ga Uba- ubangiji subhanahu wata'ala
قال أبو عيسى tirmidhi yace حدثنا آه، هذا حديث قريب من هذا الوجه wannan hadisi ne garibi ta wannan fuskar وليس إسناده بالقوي a isnadin sa ba karfa bane
حدثنا هناد حدثنا ابو الاعوج عن ابي اسحاق عن جريل نحدي عن رجل من بني سليم قال ادهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي او في manzon يدي Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa a hannuna ko ko ya lissafa a hannunsa التسبيح نصف الميزان cewa tasbihi rabin ma'auni ne yana cika rabin ma'auni والحمد لله sadin يملأ alhamdulillah eh, yamlau yana cika ma'auni والتكبير يملأ ما بين السماء والارض fadin Allahu akbar yana cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa والصوم نصف الصبر a wato ha- ha- azumi rabin haƙuri ne والطهور نصف الايمان a tsarki rabi ne na imani قال أبو عيسى abin da هذا حديث ba zai ce wani hadisi ne kyakkyawa
قروا شعبة سفيان الثوري su mata da kiyanu su ya toshi daga abi ishaqa باب to wannan babi ne haddasana muhammad ibn hatim al-mu'addib haddasana ali ibn sabit haddasana qasul rabi wa kana min bani asad an al-adad ibn sabah an khalifa ibn husayn an ali ibn abi talib qal sayyidina ali yace أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف a mafi yawan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a arfa da yamma a gurin da ake tsayuwa arfa اللهم لك الحمد كالذي نقول وهذا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي واليك مآبي ولك رب تراثي اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة السرر وشتات الأمر اللهم اني اعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ya faɗa ubangiji yabo ya tabbata gare ka yaban irin yadda muke faɗa kai fiye ma da yadda muke faɗa Allah duk sallar da nake da baki dan ibada ta gare ka ne rayuwa ta taka ce mutuwa ta ma taka ce gare ka nake komowa a gado na wato duk kome nawa naka ne ya ubangiji ubangiji ina neman ka kare ni daga zaba kabari da wasu zuciya da daidaicewar lamari Allah ina neman ka kare ni daga sharrin abin da iska kan zo da shi قال أبو عيسى sun zai ce wani hadisi ne garibi ta wannan fuskar.
ليس إسناده بالقوي Isnadinsa bai da ƙarfi, isnadin nasa bai da ƙarfi akwai ƙasunan rabi'i shi ya kawo ba rikicin a hadisin.
باب حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عمار بن محمد بن أختي سفيان الثوري حدثنا ليس بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي أمامة قال Abu Umama ya ce, دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a addu'a mai yawa.
لم نحكم منه Ba شيئا mu kiyaye wani abu ba daga cikin wannan addu'a da manzon Allah yayi.
قلنا يا رسول Muka ce الله ya Rasulullahi دعاء كثير kai addu'a addu'a mai yawa.
لم نحكم منه Amma ba mu شيئا kiyaye wani abu daga cikin sa ba.
فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu muna shirya kuma bisa abin da yake ya hada wannan gaba daya تقولوا zai ya ga ga- gashi yanda yake kace اللهم إنا نسألكم من خير ما أسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ya ubangiji hakika mu muna roƙonka daga mafificin abin da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka daga gare shi ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه muna neman ka kare mu daga sharrin duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam annabinka ya nemi ka kare shi daga gare shi وأنت المستعان Allah kai ne abin neman عليك taimakonsa البلاغ isarwa kai ne mai isarwa لا حول ولا قوة إلا wala ba بالله wata dabara ba wani karfi na a zo da abin da a- yake daidai sai fa in ka taimaka sai in an samu taimako da gare ka قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب Ah, ya ce wani hadisi ne kyakkyawa garibi
باب Da wannan babi ne حدثنا أبو موسى الأنصاري وحدثنا معاذ بن معاذ عن أبي كعب صاحب الحريري حريري حدثني شهر بن هشام قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين na ce da ummu salama ya uwar mumune ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك meye mafi yawan addu'a da manzon Allah yake in yana wajenki wannan kana din za a dace ma aksaru du'a ila rasulillahi to sai aka ƙara kana din قالت وقد تزاد كان في هشو كما كان أصح إلما من تقدم قالت سيدة أم سلمة الله قال يدعى قريتة تشي كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ما في يوم أدعى تشي يا مقلب القلوب يا أبنجي شيني كي جوي زكاتا الله كتبت الزوجياتا أكن أدينك قالت تشي قلت يا رسول تشي الله يا رسول الله ما أكثر دعاك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك yasa me yasa duk addu'a mafi yawan addu'a ka ta zamo ita ce ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik قال yace يا أم سلمة ya umma salama إنه ليس آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله ba wani mutum sai ko zuciyarsa na tsakanin yatsu biyu daga yatsun ubangiji subhanahu wata'ala من شاء قام wanda Allah ya nufa ya أزاغ.
tsaye da shi bisa gaskiya wanda ya so ya nufa kuma ya fadda shi فتلا معاذ ma'azu ya karanta wannan ayar rabana la tusilkum bana ba da sadaitana wa hablana min ladunka rahma innaka antal wahhab
وفي الباب عن عائشة akwai hadisin da zuwa wannan babin daga Aisha Allah ya kare da gare da wasu da sab'an da Anas bin Jabir da Abdullah da Abdul da Du'aib ibn Hammaz
قال أبو عيسى Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa
باب Dabi haddathana Muhammad ibn Hatim al-Mu'addib haddathana Hakam ibn Zuhair المرسلين an Sulaiman bin Buraida ta An abi kala ce Khalid Madud al-Mahzumi ya kai kara zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Kala ya Khalid ya ce ya Rasulullahi Rasulullahi ma'ana mun laifin.
ba na iya bacci da daddare saboda rashin bacci bacci ya kaurace min da daddare.
Kala Nabi sallallahu alaihi wasallama Yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza awaita ila fir'aun idan ka taro ga shimfidarka aqul ka ce Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azallat wa rabbal alalin wa ma adallat wa rabbash shayatin wa ma adallat kulli jarin min sharri hakika kullihim jami'an an yafruda alayya ahadun minhum aw an yabgiya azza jaruka wa jalla sanaka la ilaha ghayruka la ilaha illa anta ubangiji ya wanda shi ke tafi da lamuran samai bakwai da duk abin da ta yi wa ruwa a cewa rumfa ya wanda yake shi ke tafi da lamuran kasai guda bakwai da abin da ta ɗauka ya wanda ke tafi da duk lamura na shaidanu da abin da ta fitar ina roƙonka ka zamo mai kariya gare ni daga sharrin halitta ka gaba ɗayansu dukkaninsu daga a ce wani ya gaggawa zuwa gare ni ko ya zalunce ni ya wanda duk yake ya samu makotaka da kai ya samu buwaya ya samu isa lamar ya yabanka ya girmama ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba kai ba Kala Abu Isa tun zai ce wani hadisi ne a isnadin sa ba kakkarfa bane.
wal hakam bin zahirin qatraka hadithu ba'ru al hadith Wasu daga malaman hadisi sun bar ruwaya daga Hakam ibn Zuhair.
barwa hadha al hadith an nabi sallallahu alaihi wasallama mursalan min ghairi hadha al wajh An ruwaito shi mursali ta wata fuskar daban.
babun haddathna Muhammad bin Atim al-Muktibu dasna Abu Badr Shuja bin al-Walid an an Ruhaili bin Muawiyah an Ahi Zuhairi Ahi Zuhair ibn Muawiya ta alin rakashi an Anas ibn Malik qal Anas ibn Malik yace kan annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance amrun qala a, eh, ya- ya- akrabahu amrun idan wani lamari ya dame shi qala sai yakan ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith
ومسناده قال قال ya ruwaito da wannan isnadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce على الزوبيا kullu zumki karanta ya zal dalal wal kirami على ابو yanzu zai ci wani يسوع hadisi ne garibin قالوا يا ذا الحديث عن انس من an ruwaito wani hadisin daga anas da ba ta wannan fuskar ba
دسنا محمد بن غيلان دسنا محمد عن حماد بن سلمة عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce على الزوبيا kullu zumki fadin ya zal dalal wal kiram kuna shi fadin ya zal dalal wal kiram على ابو يسوع yanzu zai ce wani hadisi ne garibin ليس ba بما mahfuzi bane انما يروى هذا an hamma da sallama ta abu mai da ali hasan basari annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito shi ne mursali وهذا اصحاب Yanzu a ruwayar hadisin yake mursali a ciki da fi inganci محمد غيلان ma'amalu ya yi kuskure a ciki قال عن حميد ya ce an ubaidin an anasin ubaid ya wato ne an lasan albasari malayu ta ba wa abi ba wanda ya raka shi akan ruwaitowa irin yadda ya ruwaito
باب حدثنا حسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شعر بن أوشب عن أبي أمامة الباهلي قال abu ubamat al-bahili ya ce سمعت رسول na ji الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من أوى إلى فراشه wanda ya tare طائرا zuwa shimfaɗar sai yana tsatsarka يذكر الله تعالى yana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala النعاس har gengedi ya riske shi لا ينقلب ساعة ba من zai الليل.
juya ba wata sa'a daga dare yana roƙon Allah wani abu daga alherin duniya da lahira sai ko Allah ya bashi wannan abin da ya roƙa
قال أبو إيسى Tirmidhi ya ce wani hadisi ne kyakkyawa garibi وقروا يا ذا an rawaito wannan ma daga Shalim da Habashim daga Ali Zabiyata عمرو بن أبسطة daga Amr ibn Absat daga Annabi sallallahu alaihi wasallam
باب حدثنا محمد بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الجريري عن ابي الورد عن اللجلاجي عن معاذ بن جبل قال yace يا النبي صلى الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mati Allah ina roƙonka ka cika duk wata ni'ima da kai gare ni ka cika min duk wata ni'ima da kai فقال yace- أبي تمام نعمتي A, to kai da kake cewa Allah ya cika duk wata ni'ima da ya gare ka menene ma'anar cika duk wata ni'ima da ya gare ka قال Mutumin yace- دعوت بها أرجو بها ni الخير dai na ga addu'a ce da na ga roki Allah ina sa ran ta zamo alheri gare ni قال da zala sallallahu alaihi wasallam yace إن من تمام نعمة دخول دخول الجنة wal fawza minan nar asamu a shiga aljanna a kubuta daga wuta yana daga cikin ni'imar da Allah zai gabawa Mm.
shi yasa an kace kana roƙon Allah ya cika ma ni'ima kamar ka ce kana roƙon Allah ya tsayar da kai daga wuta ya shigar da kai aljanna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutum yana cewa ya zo da lalle kira manzo Allah ya ce an amsa ma fassar ka roƙa abin da kake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana cewa mun yi yana roƙon ka ka bani juriya ya ce sa'alta Allah albala ka roƙi Allah ya ci turo ma bala'o'i ka roƙe shi rangwame
نعمر بن منيع دسنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري بهذا الاسناد ناوه كما وند يكباتا هذا حديث ما حديث ne kyakkyawa
حدثنا علي بن وجرا حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمرو بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال sallallahu alaihi wasallam ya ce idza fazi'a adukum fi nawmi idan dai ku yana bacci sai ya firgita to ce a'udhu bi rahmatillah tammati min garabi wa iqabi wa sharri ibadi wa min hamazati shayadin wa an yarun fa inna halanta ruru abinda ya gani ba zai cutar da shi ba
وكان عبد الله بن عمر Abdullahi bin Umar ya kasance yana lakana wannan addu'a ga wanda ya balaga daga ƴaƴansa wa man lam yablugh minhum wato yana lakana musu ita wanda kuma bai balaga ba a cikin su to yakan rubuta ta a takarda sai ya rataya a wuyarsa ala abu isa sai mu ce wannan hadisi ne kyakkyawa garibe
باب حدثنا حسن بن عربة حدثنا اسماعيل بن عياش عن معمر بن زياد عن ابي راشد الخبراني قال اتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له ناجي وجن عبد الله بن عمرو بن العاص نتي دشي حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ina so ka faɗa mana daga abin da ka ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqa ilayhi sahifatan sai ya bani takarda shi Abdullah ibn Amr ibn al-As yana cikin wanda suka shura a sahabbai cewa yana rubuta hadisi bari ma a cikin sahabbai kamar ba wanda ya shura da rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sa ya rubuta sahifa wadda ta zama har yanzu da ita gaba ɗaya ko mafi yawanta a ce yana nan faƙala ya ce wannan shi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mu sai yace sai na duba sai gashi a cikin ta hakika babu karin siddiq Allah ya kare daga shi ya ce ya rasulullahi ka sanar da ni abin da zan faɗa idan gari ya waye da kuma idan in nayi maraice Fakali ya Ababakar.
Yake ya Ababakar. Ka ce, Bangiji, ya mahalicin samai da ƙasai. Ya wanda yake shi ne masanin abin da yake ɓoye da abin da yake a fili.
La ilaha illa anta.
Ba wanda sai sai abota masa in ba kai ba.
Rabba kulli shi.
Kai ne mai tafi da kome, kai ne mai mallaka kome.
A'udhu bika min sharri nafsi.
Ina neman kare daga sharrin kaina da kuma sharrin shaidan da tarkonsa ko da tarin wasa gare ka. ka kare ni daga a ce in ja wa kaina abin da yake mummuna ko in ja abin da yake mummuna zuwa wani musulmi. Sai mu je tona disi ne kyakkyawa gari in ta wannan fuskar.
Babun haddasna Muhammad bin Bashar haddasna Muhammad bin Jafar haddasna Shubat an Amr bin Marrasa qala samita bawa ilin qala samita Abdullah bin Mas'ud yaqulu Idan Abdullah bin Mas'ud yana cewa na tambaye shi nace shi wato Amr ibn Murrata shi ke tambayar Abawaye yace nace da shi kai din nan ka je shi daga Abdullahi kala Abu Wa'il yace kwarai kuma Abdullahi Mas'ud yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kala cewa manzon Allah ya ce la ahad la ahad aghayr min Allah gaba daya ba wanda ya fi Allah kishi wannan ne yasa Allah ya haramta munanan ayyuka wanda suke a fili da aboye don suke aboye la ahad ahab ilayhi almadaw min Allah ba wani wanda soyayya ya boye fi soyayya zuwa gare shi fiye da Allah wannan ne yasa ya bi kansa wato hadisin ingantacce ne Buhari da Muslim sun rawaito shi nan yana daga zahiri da af'alu tafrili ya rafa an ci suna zahiri ko wa rafuhu zahira nazrun wa mata aqaba fi'lan fakasirun sabata fakasiran sabata kalan tarafin nasu min rafiqi aula bihi al-farlu min as-siddiqi kaman nan ahabbu din afalu tafrilin ya rafa'ancin maduhu maduhu din shi ne fa'ilinsa wanda galibi ba haka yafi zuwa ba afalu tafrili ya fi rafa'antar lamiri kamar duk inda afalu tafrili zuwa qur'ani lamiri ya rafa'anta ko to wannan ne yasa ubangiji ya yabi kansa shi yasa a koyaushe ka dubi sufofi na cika da ni'imomin da Allah yake ka ringa yaban Allah da wannan domin Allah subhanahu wata'ala mai son ayabe shi Allah subhanahu wata'ala mai son ayabe shi to gato kuma aka ce shi yaban abin da yasa ake son yaban dan mu da muka yabe shi mu amfana saboda ladan da yake bayarwa akan an yabe shi ya fi ladan da yake bayarwa akan abu da yawa shi yasa ake son a yabe shi dan mu mu amfana mu samu lada mai yawa
ala bisa za a su hasan sayo yawo abu isa tabi zai ce wani hadisi da ke kyawun ingantacce inda aka faɗa buhari da muslim duk sun ruwaito shi
babu haddas na kutai bata da sanar da su an yi zai rabin abin habibin arabin hayar arabin lamin amurin arabin bakar zai siddiƙi annahu qal
abu sai na abubakar ya da allah ƙara dagare shi ya ce ya rasulullah ya rasulallahi ina so ku ba min addu'a da zan ringa yin addu'a da shi wannan addu'ar a sallah qala sai manzon Allah ya ce qul allahumma inni sai ne zalamtu nafsi zulman ya ubangiji kathiran.
hakika ni na cuci kaina na zalunci kaina zalunci mai yawa la yaghfiru dhunuba ba wanda yake kankare zunubai in ba kai ba Allah ka gafarta min gafara daga wajenka arhamni Allah ka ji kaina ubangiji kai da mai yawan gafara mai yawan jin kai ala bisa Tirmidhi ya ce wani hadisi da yake cewa ingantacce garibi Buhari da Muslim da Nasa'i da sun ruwaito shi wa hadith laysa shine hadisin Latif bin Sa'id babu alkhair ismu marsud bin abdullah al-yazani Abul Hairi wanda ya karbo hadisin daga Abdullah bin Amr ibn al-As sunansa wato Marsadu dan Abdullahi Yazani
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عن المطلب بن ابي وداعه قال جاء العباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم Sayyidina Abbas ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فكانه سمع شيئا kai kika ce ya ji wata magana قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan mimbari فقال yace من انا waye ne قالوا انت رسول الله عليه kika ce ya السلام rasulullah kai ne manzon Allah alaihi salam قال yace انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ni ne Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalib ان الله خلق الخلق ubangiji ya halice halitta وجعلني في ya sanya ni a mafificin su a kabila mafificin su a kungiya sannan ya sanya su kungiya biyu وجعلني في خيره ya sanya ni a mafificin su kungiya ثم جعله sannan ubangiji ya قبائل sanya jama'a kabilu وجعلني في ya خيره sanya ni a قبيلة.
mafificin su kabila
ثم جعلهم بيوتا sannan ya sanya su gidaje gidaje جعلني في خيرهم بيتا ya sanya ni وسبعا.
a mafificin su gida mafificin su dangantaka
قال ابو عيسى Tirmidhi ya هذا حديث ce wani حسن.
hadisi ne kyakkyawa
باب حدثنا محمد بن حميد الرازي وحدثنا الفضل بن موسى عن الاعمش عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجره يابسه الوراق manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wata bishiya wadda ganyen ta duk ya bushe فضرب بعصاه sai ya daga sandar sai ya bigi bishiyar فتناسل الورق sai ganyen da yake jikin ta duk ya kakkabe فقال yace ان ان الحمد لله fadin alhamdulillah subhanallahi la ilaha illallah wallahu akbar لا تساقط من ذنوب العبد tana sa zunuban bawa su ringa faɗowa daga gare shi kamar irin yadda ganyen bishiyar nan ya zubo daga gare ta.
على أبو إسحاق Sai da zai tuna rufi ne garibi, لا نعرف للأعمش sama'an min Anas ba mu san cewa a mashu ya ji daga Anas ba.
إلا أنه قرأ Sai dai abin da muka tabbatar ya ga Anas ya dube shi.
حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن الجلاهي أبي كثير عن أبي عبد الرحمن الهبلي عن أمارة بن شبيب السبائي عن- سبائي، قال- قال قال رسول ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ؟
من قال لا إله إلا الله Wanda yake la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗa haka har sau goma bayan yayi sallar magarba.
لا يسلم المغرب فأسأل الله مصلحة Allah ya aiko wata rindina, rindina ta shi ta mala'iku da za su ringa kare shi daga shaidan حتى يصبح har gari ya waye.
وكتب الله له بها عشر حسنات Allah ya rubuta masa sana goma da haka da za ta wajabta masa shiga aljanna ko samun yardar Allah.
ومها عن عشر سيئات Allah zai shafe masa zunubai goma masu sawa ya shiga wuta.
وكان له بأدل عشر رقاب مؤمنات Za ta zamo an rubuta masa kamar ladan ‘ya'yanta wuyaye goma mummunai, ‘ya'yanta bayi goma wanda suke mummunai.
قال أبو إسحاق هذه سنة غريب wani hadisi da yake kyawa garibi kuma a cikin duk masu littafan nan shida shi kadai ruwaito shi la na arifa ba mu san shi ba da sai ko daga hadisin lan sun da sa'ade السماء من النبي shi umara ba mu san ya ji daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi dai amma ba mu san ya ji ba ruwayarsa daga manzo sallallahu alaihi wasallama da magana akai illa iyaka dai babban abin da yake dora hadisin shine ko da ma a ce dai bai ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama ai galiban ya ruwaito ne daga sahabbai shi yasa ba ba za a ce akwai masuka a nan ba
babu fi fadalin tawbati wal istighfari babu farnar tuba da neman gafara amma zushar mai rahama da abin da aka ambata da daga rahamar Allah ga bayansa dasna bin abi umara dasna sufyan an asim bin abi najudi an zir bin abi hubaysh an zir an zarbi ubaishin qal sufyan bin asal na je wajen Safwan ibn Asal wanda yake da kabilar Bari Murad ina al tambayarsa masai al khufay daga hukuncin shafa bisa hufofi qala ma ja bika yake zuru me ya kawo ka qultu ibtigala yake ai na zo ne dan neman ilimi قال إن الملائكة لتدعو أدناتها لطالب العلم رضا sai wato yace da ni Safwanu yace da ni ai mala'iku na ajiye fukafukansa ga mai neman ilimi dan yarda da abin da yake nema فقلت nace da shi إنه حق في سلرين المسوء على الخفين بعد الكلام Haƙiƙa القولي mutum a ce ya yi tsuguno ko ya yi bawali ya zo ya alwala a maimakon ya wanke kafafunsa a'a ya shafa bisa huffi to abin ya nemin ɗan ƙaiƙayi a zuciyata وكنت امرأ من أصحاب sai naga النبي kai kana cin صلى الله عليه وسلم.
sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama جئت أسألك wannan ne yasa na zo dan in tambaye ka هل سمعته يذكر في ذلك شيئا ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani abu a game da shafa bisa huffi قال نعم yace kwarai كان يأمرنا إذا كنا سفرا Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu- muna halin tafiya wata ruwa a, ko da ya ce safarar ko musafirina الله ننزاك فافنا ثلاثة أيام ce إلا wala يومنا.
cewa kada mu cire hufun mu takalman mu da suke sau ciki har dare ini uku da dararen su dan mun yi alwala mai shafa akan hufofin kawai ba sai mun cire kafafun mu mun wanke ba sai fa in wanka ne ya kama mu sai ko saboda janaba لكن من قائد inda yake ba sai mun cire ba dan mun yi tsuguno ko bawali ko bacci قلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا na ce ka ji manzon Allah yana faɗar wani abu a game da soyayya قال نعم ya ce ƙwarai kwa نعم النبي صلى الله muna عليه tare وسلم da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya إننا نحن عنده muna wajensa لنا دعوة أعرابي sai wani balarabe ya kiransa da murya tasa wadda take wanguwan murya da ko ina ana ji يا محمد ya Muhammadu فأجاب رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa shi ma ya daga murya irin yadda balaraben ya daga murya ha gani nan
قلنا له muka ce da balaraben nan kai kai ka- ka- ka rutse muryarka فإنك عندك kana gaban annabi ne sallallahu alaihi wasallama أن نهيت عنها an hana ka daga irin wannan daga murya a gaban annabi فقال sai balaraban nan ya ce wallahi ba zan ri- ba zan rage ba الأعرابي balaraban ya ce المرء يحب القوم mutumin da yake son mutane ولما يلحق بهم amma kuma ayyukansa ba su ba shi dama ya riske su ba قال النبي صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce المرء مع من أحب يوم القيامة ai mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama وما ذلك يحدثنا آه، بيقوش بقى.
أصحاب من قبل المغرب a yana ta faɗa mana hadisi shi Saf- ah, shi Safwan har ya faɗi wata ƙofa ta wajen yamma da take a yamma سيرة سبعين عاما wanda yace tafiyar ta kamar tafiyar shekara 70 ce أرضه fadin يسير الراكب في أرضه أربعين أو سبعين عاما koko cewa yayi mahayi wanda ke kan dabba zai tafi a fadin kofar nan ta shekara 40 bai gama karewa ba ko shekara 70 على سفيان sufyan ya ce kofar nan tana wajen sham wajen arewa لقوا الله يوم Allah ya halici wannan kofar ranar da ya halici sammai da ƙasa ya halice shi abin budewa يعني للتوبة dan tuba لا يغلق حتى تطلع الشمس منه ba za a rufe wannan kofar ba sai rana ta fito daga wannan kofar sai rana ta fito daga yamma yau ya ce babu ayatul rabbika yau mai zila an fa'u nafsa ne ma nuha lam takuna manat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira قال أبو عيسى هذا sai ya ce wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce nasa'i ya ruwaito shi har waje hudu haka nan ibnu majah
حدثنا عمر بن عبدة الدبي وحدثنا عمار بن زيد عن عاصم عن زر بن هبيش قال أتيت سبحان بن أسال المرادي na je wajen subhanahu min asal muradi قال ما جاء بك yace me kawo ka قلت قال علمي yace na zo ne dan neman ilimi قال بلغني أن الملائكة جوازنها تعالى طالب العلم yace na samu labari cewa mala'iku suna aje kafanta ga mai neman ilimi رضا بما يفعل dan yadda da abin da yake aikatawa قال yace قلت له Sai na ce da shi.
أو هكا أو هكا في نفسي شيء wani abu yana damuna yana mun makaki a zuciya shine maganar shafa bisa huffe قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ka kiyaye wani abu a cikin sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال نعم yace kwarai كنا إذا كنا في سفر mun kasance idan muna halin tafiya ko muna matafiya مرنا akan umarce mu cewa ba dole bane mu cike ta mu cire takalmu mu so a so ciki har kwana uku illa min sai janaba fa in wanka ne ya kama mu lakin min ga inda aka ce ba sai mun cire din ba dan ga idan yi tsuguno ko fitsari ko bacci ala nace qultu hal hafizta min nake da safano ka kiyaye wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a game da soyayya ala na'am tafiya mai ce kware na ma rasulullahi ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sashen tafiye tafiyensa ana da rajulun sai wani mutum da yake a baya baya na mutanen ya kiransa da murya ruwa arabiyun wanda balarabe ne jalfu mai kaushin ɗabi'a jafi mai kaushin
qala ya muhammad ya muhammadu ya muhammadu qala wal qawm sai mutanen suka ce kai kama ka daina wannan an hana ka daga wannan ajaba rasulullahi sallallahu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa irin yadda ya ya murya yace "Ga- gani gani nan qala rajulu yuhibbul qawma Faƙala, sai ya ce.
rajulu yuhibbul qawma mutumin da yake son mutane wala ma yahq bi amma ayyukansa ba ba shi dama ya ci musu ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqala da famu yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almaru ma man ai mutum yana tare da wanda yake so arzirun Zairu yace amma bari ha yuhaddisuni a sabbani bai kushe ba yana yana faɗa min hadisai daban-daban ai ya faɗa min wani anna hadisi Allah azza wa jalla ja'ala bil maghrib ba cewa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya sanya wata ƙofa a ɓangaren yamma, arduhu masiratu faɗin wannan ƙofar shekara a tafiya shekara saba'in litawbati don tuba, duk tuba da aka yi ta wannan ƙofar take hawa sama.
la yughlaqu Ba a kulle wannan ƙofar bayan tadulai shamsu matuƙar da rana ba ta fito daga yamma ba, da zarar rana ta fito daga yamma to kuma sai a kulle ƙofar.
zalika qaulillahi azza wa jalla Wannan shi ne faɗin Ubangiji Azza wa Jalla.
dan ya shi ba ayatul rabbika ranar da sashen ayoyin ubangiji za su zo a wannan ranar imanin rai ba zai amfane ta ba lan takuna manan min qablu aw kasaba fi imani ha khaira da ada can bata imani ba ko bata aiki kyakkyawa ba a imanin nata ala abu isa sai zai ce هذا حديث حسن wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله يقبل Allah yana karɓar tuban bawa ما لم يغير matakar dai bai ha- bai shiga halin gargara ba قال أبو عيسى sai هذا zai ce wani hadisi ne kyakkyawa garibi حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي عن عبد الرحمن بهذا الإسناد نحوه بمعناه inda ya gabata حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى manzo الله Allah sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam ya ce الله أفرغ في توبة أحدكم wallahi Allah ya fi murna da tuban ɗayanku fiye da ɗayanku da abu da abu nasa ya bata idan ya samu abin da ya bata وفي الباب عن ابن مسعود akwai hadisin da zuwa wannan babu na Abdullah Mas'ud da Manu Bashir da Anas قال أبو عيسى Tirmidhi هذا yace حديث wannan hadisi ne حسن kyakkyawa ingantacce garibi ta wannan fuskar حديث أبي الزناد daga hadisin Abu Zinadi وروي هذا الحديث عن مكحول an بإسناد rawaito wannan hadisin daga makhul da isnadin sa daga Abi Zari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan حدثنا قتيبة حدثنا wato ليس hadisin Buhari da Muslim sun ruwaito shi to حدثنا ابو كيف حدثنا ليس اما محمد بن قاسم قاسي عمر بن العزيز ميوا ميوا عزينا عمر بن عبد العزيز يا كبر daga hadisi mata daga abi ayyuba أنه قال cewa abu ayyuba al-ansari sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya fara sauka a gidansa kafin ya gina nasa gidan yace حين حضرت الوفاة yana faɗa lokacin da mutuwa ta zo masa أركتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى akwai الله عليه wata وسلم.
magana da naji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma har zuwa yau ban taba faɗa muku ita ba Sami'tu Rasulullahi amma yau zan faɗa muku na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la annakum tuznubuna in ban da cewa ku dinnan kuna yin laifi kuna yin zunubi la khalaqallahu wa khalaqan yuznubuna da sai ubangiji ya halicci wasu da za su yi zunubin wa yaghfiru kuma ya lahum gafarta musu tunda dai shi gafuru ne gafaru ne domin ku ku- kuka ce ba za ku yi laifin ba kamar kun so ku shafe wannan sunan nasa ne shi yasa tun da gafuru ne gafaru ne ai sai lalle an samu wa'anda zai gafartawa ala abu isa za hadisi an sanan gare mu hadisi ne kyakkyawa garibi imam muslim ya ruwaito shi qarwa hadha an Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi dan abi ayuba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan حدثنا بذلك قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عن عمر بن مولى غفرك عن محمد بن كعب القرزي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري البصري حدثنا ابو عاصم حدثنا كثير بن فائد حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزنية يقول حدثنا انس بن مالك قال Mm. Anas ibn Malik Allah ya kara da gare shi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa الله تبارك ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ya يا ابن ادم dan adam انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك alama ta nufi ka kai matukar dai zaka roke ni ka sa rai ka kaunace ni to ba makawa zan gafarta ma duk irin ma laifin da kai mu ولا ابالي ban damu ba يا ابن ادم ya dan adam لو بلغ ذنوبك انان السماء da a ce laifuffukanka zunubanka za su kai sararin sama ثم استغفرت sannan ka nemi in gafarta ma da sai in gafarta ma ولا ابالي ban damu ba يا ابن ادم ya dan adam انك لو اتيتني hakika ce da zaka zo min da cikin ƙasa zunubai ثم لقيتني amma kuma ka gamu da ni ba ka tare da komai da ni ba اتيتك بقرابها da na zo ma da cikin ƙasa gafara قال ابو عيسى sai mu zai ce هذا حديث wani hadisi ne kyakkyawa gare bai ba mu san shi ba sai ta wannan fuskar duk masu littafan da shida ba wanda ya ruwaito in ba shi tirmizi ba sai dai imam ahmad ya ruwaito shi
باب حلق الله مئة رحمة Babu cewa Ubangiji ya halicci rahama ɗari, حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, خلق الله مئة رحمة Allah ya halicci rahama har ɗari, ووضع رحمة واحدة بين ya ajiye rahama ɗaya tsakanin halitta, يتراهمون ya ce suke tausaya wa juna, وعند الله amma sauran rahama tun da tara wannan dinna wajen Allah tabaraka wa ta'ala.
وفي الباب Akwai hadisin da ya zo a wannan babu daga Salman al-Farisi da Juna bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali.
قال أبو عيسى Tirmidhi ya ce wannan hadisi وعن kyakkyawa ne ingantacce Buhari da Muslim sun ruwaito shi.
حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد بن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo قال Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة Ya mummuni wanda yake mummuni ya san irin azabar da take wajen Allah.
فأدم يا في الجنة Ai أحد da ba wanda zai sa ran shiga aljanna.
ولو يعلم الكافر ما عند الله من Da kuma a ce العقوبة kafiri ya san abin da yake wajen Allah na daga rahama.
ما قدر من الجنة Da أحد ba wanda zai fidda rai ma daga cewa zai sai ya shiga aljanna.
قال أبو عيسى Sai mu zo ce wani hadisi ne لا نعرف kyakkyawa.
إلا من حديث العلاء عن Ba mu أبي san shi ba عن sai أبي ko daga هريرة ba Allahu daga mahaifinsa daga Abi Hurairah. Wanda irin wannan isnadin shi ake cewa isnadi mai matsayi na biyu a inganci. Eh, wal ala'u kullun an abi adwana an abi hurairatan nabi.
حدثنا kuma قتيبة hadisi ne a mus- a muslim ya ruwaito shi to لا قتيبة حدثنا ليس عن ابن الأجلان عن أبي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله هنا خلق الخلق ubangiji lokacin da ya halicci halitta كتب بيدي على نفسي ya rubuta da kansa ya ɗoye alkawari إن رحمتي تغلب غضبي inna rahmati ta galibu garabi hakika rahmata ta rinjaye azabata قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wannan غريب.
hadisi ne kyakkyawa sahihi garibi حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي سلي رجل من أهل بغداد أبو عبد الله صاحب أحمد بن عمبر حدثنا يونس بن محمد حدثنا سعيد بن الزربي عن عاصم الأحولي ثابت عن أنس قال a tsada sunu malik ya ce دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ورجل قد صلى sai ya tada wani mutum yana sallah yana addu'a ويقول في yana دعائه faɗa a addu'ar sa Allahumma la ilaha illa anta al-mannan badi'u samawati wal ardi zal jalali wal ikram قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam yace تدرون بما دعا الله kun san bima da Allah da mai wannan bawan Allah ya roki Allah الله بسم ai ya roki Allah ne da sunan Allah da sunansa mafi girma wanda matakar za a roke shi da shi zai amsa wai za su ilabi da duk inda za a neme za a roƙe shi za a tambaye shi da wannan sunan zai bada abin da aka tambaya ala bu isa za di sun gare min hazar waje na turmi zai ce wani hadisi ne garibi ta wannan fuska karwe min gare hazar waje an anasin an ruwaito shi ta wata fuskar daga anas wato nan an ruwaito imam ahmad da abu dawud da nasai da ibnu majah da su ruwaito shi yasa ina daga hadisin da za a ce rawahul hamsatu in masu littattafan nan guda biyar sun ruwaito shi imam ahmad da masu sunanul arba haka nan hakim ya ruwaito shi haka nan ibnu hibbana
babu qaulir rasulullahi babu faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cancin mutum ya turmizi ƙasa
da Samir bin Ibrahim ad-Dawraqi wa da Sanar bin Ibrahim an Abdurrahman bin Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah ta qal yace qala Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a rajulun zikirtu indahu falam hancin mutum ya turmizi a ƙas da aka ambace ni a gabansa amma ya kase min sal- salati warge ma amfar rajulin da kala alaihi ramadanun kuma hancin mutumin da watan ramadan ya shigo gare shi amma har ramadan din ya fita bai aikata abin da zai jawo a ce an gafarta masa ba shi ma wannan hancin sa ya turmuza a cikin ƙasa warge ma amfar rajulin adraka inda wa abwahul kibara falam yuhilahul jannata a hancin mutum da iyayensa ko ɗaya daga cikin su a wata ruwaya amma dai a wannan ba a faɗi haka ba da suka riske tsufa a gabansa suka tsufa a gabansa amma ya kasa wani aiki na biyayya gare su da zai sa ya shiga aljanna to shi ma wannan hancinsa ya tilmuza a kasu al abdurrahman wa azunnu qala aw ahaduhuma to awa yana zaton ya ce aw ahaduhuma bayan anarka innahu abawahu aw ahaduhuma al-kibara wa fil babi an jabir akwai hadisi ne zuwa nan babin daga Jabir da Anas qala abu isa sai mu je ce wannan hadisi hadisi hadisi ne kyakkyawa garibi ta wannan fuskar Rabbi ibn Ibrahim huwa aku Ismail ibn Ibrahim Nabi ibn Ibrahim da aka faɗa a isnadin hadisin nan ɗan uwan Isma'il ibn Ibrahim ne shi ko amintacce ne wato shi Isma'il ibn Ibrahim shine ake ce masa Ibn Ulayya
wayruwa an bar ali ilmi qala mm yace idza salla ar-rajulu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil majlisi idan mutum yayi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam sau daya a mazauni a mazaunin da ake a yawan ambatan manzon Allah to idan kai sau daya ajza anhu to ya wa wadatar kana fi zalika al-majlis matuƙar dai bai bar wannan mazaunin ba in ka je waje aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai salati gare shi a farko to daga baya dan an ambaci manzon Allah dan baka yi salati a gare shi ba a sannan ba zai zamo laifi ba mu fa a masaba mu meye asali hmm su ai masu usul fiqi hmm me hujja me hujja in dai ka ci haka shine asalin masabar malikawa in sai ka koma can maziri da yake cewa qala wa aslul mazhabi takraruha idza karrara hizba shi yasa kenan masabar malikawa zancen da yafi karfi a wajen su shine cewa al'amru ya katari takarara al'amru ya katari faura wa ya katari takarara ko hal ya katari takarara aula tantami ilaihi ma mas'alatu tayammumi hal yuzi'ul wahidu ma lam yuhdisi to yanda ya faɗa alfiyatul usul ko to ina barakatun naka ne wai wai mai barakatu kai ne na ba kai ne mai barakatu ba to wane ne amini ne to mhm حدثنا ابن shi yasa موسى wanda mai faɗin maganar ya dogara ya fi dogara da masabar shafi'awa su suke ganin haka to haddasana ibn Musa wa Zaid ibn Ayyub qala haddasana Abu Amir al-Aqadi وعن سليمان بن بلال عن عمر بن الجزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبي عن حسين بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالib قال sayyidina Ali yace قال رسول الله wato wannan isnadin ya zo da jikokin wato da iyalin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga shi Abdullahi ah, dan Aliyu Zainul Abidin dan Husainu wanda shi kuma ya karbo daga Aliyu Zainul Abidin shi kuma ya karbo daga mahaifinsa Husainu ibn Ali shi kuma ya karbo daga mahaifinsa Sayyidina Ali shi kuma ya karbo hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-bahil in ana neman marowaci ai ba wanda ya marowaci ba wanda za a ambace ni a gabansa amma ya kase min salati wannan shine marowaci قال أبو إسحاق Ibn zai ce wani hadisi ne kyakkyawa sahihi garibi a Imam Ahmad da Nasa'i da Surwaito shi.
باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم Babu a cikin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam.
حدثنا عمر بن ابراهيم الدورقي وحدثنا عمر بن عبس بن قياس حدثنا ابي حسن بن عبيد الله عن عطاء بن صاحب عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول Da الله zala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa اللهم بارك قلبي في الثلج والبرد Allah ka sanya والبرد والبرد.
zuciyata da raba da kankara da ruwa mai sanyi Allah ka sa zuciyata ya zama ba wani abu da yake tayar min da hankali اللهم نقي قلبي من الخطايا Allah ka tsaftace zuciyata daga kurakurai kamar da ka tsaftace farin tufafi daga dauda قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب Mm, Abu Satim zai ce wannan hadisi ne kyakkyawa garibi Ah, wato duk masu littafan shi da ba wanda ya ruwaito shi sai shi Tirmidhi to باب haddathana Husain ibn Arafata حدثنا زيد بن هارون عن عبد الكريم بن ابي بكر قريش الملكي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من فتح له منكم باب الدعاء wanda aka bude masa kofar addu'a a cikin ku فتح له ابواب الرحمة za a bude masa kofofin rahama ما سئل الله شيئا Ba'am.
يعني احب اليه من ان يسال العافية Allah ba a taba roƙon sa wani abu ba da yafi so fiye da a roƙe shi lafiya
قال رسول الله صلى الله عليه kuma manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ان الدعاء ينفع مما نزل وما لم addu'a na amfani daga abin da ya riga ya faru a- da kuma wadda za a yi daga abin da bai riga ya faru ba. Ana addu'a don ɗauke abin da ya riga ya zo, kamar yadda ana addu'a don kariya kada abin ya zo.
يزل. عليكم عباد الله Yasa bayan Allah ina umarta ku ku yi ta addu'a.
قال ابو عيسى هذا حديث غريب Hadisi ne wanda yake gare ne, ba zai shi ba ko daga hadisi hadisi Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Qurashi shi ko yana da rauni. Wahul Makiyu shi ne Maki Mulaiki huwa da'ifun fil hadisi yana da rauni a hadisi.
afa bar Wasu al-hadith daga malamai al-hibri sun ga rauninsa sun ce yana da rauni dangane da kiyayewarsa ba wanda ya tumce shi dangane da addininsa addininsa an yadda lafiyayye ne amma kiyayewarsa ce bata kai ba fakar wa isra'il hadha al-hadith abdurrahman bin abi bakr abu sabnu kubata an nafi'in ali ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam qal ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullah sha'a na roki ubangiji wani abu ba wanda ya fi so ya zuwa gare shi fiye da a roke shi lafiya حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي وحدثنا اسحاق بن منصور الكوفي وعن اسرائيل بهذا Mm, حدثنا أحمد بن منين حدثنا أبو النار حدثنا بكر بن غنيس أم أحمد بن عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الهولاني عن بلال ان رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce عليكم بقيام الليل ina umarta ku ku kula da tsayuwar dare فانه دعاء الصالحين domin al'adar manigartan bayin Allah ne kafin ku wannan kiyamar lailin kurbatun hakika tsayuwar dare ibada ce babba izuwa kusaci ne izuwa ga Allah waman hatu an ismi mai hanawa ce daga zunubi takfirul kankare manyan zunubai ne mai korewa ce ga- ga ciwo daga jiki mai tsayuwar dare jikinsa ya fi lafiya fiye da wanda bai tsayuwar dare ala abu isa za sai mu zai tona hadisi ne garibi ban san shi ba daga ruwa bilalu sai ta wannan fuskar la sumin qibal isnadin sa ba ingantacce bane ala Tirmidhi yace naji Buhari yana cewa Muhammad Qurashi shine Muhammad bin Sa'id Shami ibn abi qais shine dan Abi Qais ko Muhammad bin Hassan shine Muhammad bin Hassana hakika malamai ba sa sauraron hadisin sa qarrawa hadha alhadith muawiyah bin salih Muhammad bin Sa'id ya rawaito wannan hadisin daga Rabi'a ibn Yazid daga Abi Idris al-Hawlani daga Abi Umama daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu Manzo qala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi qiyamil layl ina umarta ku ku kula da tsayuwar dare innahu da abu salih al'adar bayan Allah ne managarta da suke kafin ku huwa qurbatun me kusata ku ne zuwa ga Ubangiji, kafiratun lisayi'ati me kankarewa ne ga zunubai, wa rahatul lil me hanawa ne daga sabon Allah.
ala abu isa Tirmidhi ya ce, hadha asalun wannan ruwa ta fi inganci fiye da hadisin Abi Idrisa daga Bilalu. Wannan wato daga Abu Umama ya fi daga cewa daga Bilalu ne.
da sunan hasan bin arafata qala da sunan abdurrahman bin muhammad al-baharibi an muhammad bin amr an abi salama ta nabi hurairah ta qala qala rasulullahi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, amaru ummati ma bai galibi al'umma ta an fi ɗauke rayuwarsu wato sun fi koma ga Allah suna tsakanin 60 da 70.
wa qalluhum man yajuz zalika ‘Yan kaɗan ne suke haura haka.
قال أبو عيسى هذا Tirmidhi ya جماعة ce غريب wannan من hadisi ne المسلمين kyakkyawa garibi daga ruwan Muhammad ibn Amr daga Abi Salama daga Abi Hurairah عن هريرة عن النبي daga Annabi sallallahu alaihi wasallam لا نعرف mun san shi ba sai ko daga wannan fuskar روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه an ruwaito hadisin nan daga Abi Hurairah amma ta wata fuskar ba wannan ba
باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم babi a cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا معمر بن غيلان حدثنا ابو داود العفري عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن سليك بن قيس عن ابن عباس قال Abdullahi bin Abbas ya ce كان النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a yana cewa ربي عندي ya ubangiji ka taimake ni kakka taimaki wani a kaina انصرني ولا تنصر ubangiji ka علي taimake ni kakka ci ba wani ce nasara a kaina انصر لي ولا تنكر علي Ya Ubangiji ka bi min haƙƙina, kakka ce wani zai taɓa ni, kakka ƙyale wani ya taɓa ni.
وهدني ويسر الهدى لي Ubangiji ka shirye ni, ka hore min shirya.
انصرني على من بقى علي Allah ka taimake ni akan duk wanda zai zalunce ni.
رب اجعل لي لك Shakkara, Allah ka sanya ni mai yawan godiya, laka zakkara, mai yawan ambato gare ka. Laka rahaba mai tsoro da gare ka, لك mai yawan biyayya gare ka, mai yawan mai da lamari gare ka.
إليك alaikar awaha mai yawan kai lamari gare ka muniban mai mai da lamarinsa gaba ɗaya gare ka ربي تقبل ya توبتي ubangiji وقبل ina توبتي roƙonka ka karɓi ودعوتي.
tubata ka wanke zunubi na ka amsa addu'ata سبل ka هجتي tabbatar da hujjata ka ولساني.
katartar da harshe na ka shirya da zuciyata واسلل سخيمة ka صدري.
zare duk wani kulli da ke zuciyata da yake kirjina قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wani hadisi ne kyakkyawan duk masu littattafan nan hudu wato masu sunanu sun ruwaito shi قال Abu محمود- Dawud Tirmidhi na sai Ibn Majah.
قال محمود بن غيلان Muhammad ibn Gailan ya ce حدثنا عمرو بن بشر العبدي عن سفيان هذا حديث ناو in kamar wannan wanda ya gabata.
حدثنا هناد حدثنا أبو الأعوسي عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت Sayyida Aisha Allah ya ƙara yarda gare ta tace قال رسول الله صلى الله عليه Manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce من دعا على من ظلمه فقد wanda كفر.
ya yi addu'a mummuna akan wanda ya cuce shi to ya bi haƙƙinsa ne. Ya bi haƙƙinsa ne ba a ce ya yi laifi ba.
على Wala manin tasara in ba da zulmihi fa ulai kama alayhim min sabil. Wanda ya tsabin haƙƙinsa dan an cuce shi ba za a ce ya yi laifi ba. Ba za a ce ya yi laifi ba.
ala abu isa za dai sun gari wallah na duku a sun zai ce wannan hadisi ne garibi ba mu san shi ba sai ko daga ruwayar abi hamzata fakat ta kalama baro ahli ilm fi abi hamza ta min kibal hibzihi hakika sashen malamai sun magana game da abi hamzata dangane da kiyayewarsa huwa maimun shine al-Awar.
maimunul awar na wutai wata da na wayar bin abdurrahman ru'asiyu an abi al-ahwasi an abi hamzata bi hadha al-isnad la wannan sinadin yanda ya gabata babun haddathana muslim bin abdurrahman al-kindi al-kufi wa haddathana zaid bin ubab bin qala barani sufyan as-sawri an muhammad bin abdurrahman bin abi layla an sha'i an shabi an abdurrahman bin abi layla an abi ayyub al-ansari qala yace قال رسول الله صلى manzo الله Allah sallallahu alaihi عليه wasallam وسلم ya ce من قال عشر مرات wanda ya faɗa sau goma la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa la kulli shay'in qadir كان له إلا أربع رقاب من ولد ta zamo ta daidaici yanta bayi hudu daga ɗiyan annabi Ismail gare shi قال وقروا هذا الحديث عن أبي أيوب موقوفا akwai ruwa da ta kawo hadisin a matsayin mawqufi shi da hadisin gaba ɗaya Buhari da Muslim sun ruwaito shi to محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هاشم هو بن سعيد الكوفي وحدثني كنانة مولى صفية قال سمعت صفية تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه naji وسلم safiya tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni وبين يدي أربعة آلاف نوات alhali akwai kwallon dabino da dubu hudu a gabana أسبح بها ina tasbihi da ita ina lissafawa فقال sai yace ثبات ah بهذه yanzu ke duk ke tasbihi da wannan kwallayen dabino الله علمك بأكثر ما ثبات به amma ba kya so in sanar da ke inda za ki samu lada fiye da ma ke tasbihin da kika yi?
قلت بلى Na ce, a ƙwarai ko ka sanar da ni.
قال قولي سبحان Na ce, الله ke ne العظيم.
subhanallahi adada halƙihi.
قال ابو عيسى هذا Sai mu zai ce wani hadisi ne garibe ya san shi ba daga ruwaya safiya sai fito wannan fuskar.
من حديث هاشم بن سعيد الكوفي daga hadisin Hashim bin Sa'id al-Kufi وليس إسناده معروف isnadin sa ba sananne ne ba
حدثنا معمر بن بشار حدثنا معمر بن جعفر عن شعبة عن معمر بن عبد الرحمن قال سمعت قريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجدها to wafil babu an ibn Abbas akwai hadisin da yazo a wannan babin daga Abdullah ibn Abbas wanda Abu Dawud da shi ya furato hadisin to a sai wannan da sanama Muhammad bin Bashar da sanama Muhammad bin Ja'far an shuwa ta amma Muhammad ibn Abdurrahman qala sami'tu qurayban yuhaddithu an ibn Abbas an Juwayriyah bint al-Harith anna nabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam marra alaiha ya wuce wajen sayyida juwairiya wa haifi masjidiha alhali tana inda take sallah ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار sannan manzon Allah ya dawo ya same ta a wajen kusan rana ta kai rabi فقالها ما yace da ita a لها yanzu ke tunda na rabu da ke kina nan kina wannan abin da kike فقال نعم yace kwarai قال sai yace لو علمك كلمات bana sanar da ke kalmomi da zaki faɗa ba سبحان الله عدد خلقه subhanallah da halki subhanallah da halki subhanallah da halki ki faɗa sau uku subhanallah da nafsi subhanallah da ma nafsi subhanallah da nafsi sau uku سبحان الله عدد عرشه Subhanahu wa ta'ala ta arshe subhanahu wa ta'ala ta arshe subhanahu wa ta'ala ta arshe shi ma uku سبحان الله subhanahu wa ta'ala kalimati subhanahu wa ta'ala kalimati subhanahu wa ta'ala kalimati shi ma ki fada uku قال أبو عيسى هذا Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Imam Muslim ya ruwaito shi haka nan Nasa'i da Ibn Majah محمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة Muhammad ibn Abdul Rahman da aka faɗa a isnadin hadisin nan bararren iyalin Talhata ne malami ne mutumin Madina amintacce
وقرر عنه المسعودي سفيان الثوري هذا الحديث a haƙiƙa mas'udi da suyanu sauri sun ruwaito wannan hadisin daga gare shi wa rawa anhul mas'udiyu wa sufyanu sauriyu hadal hadisa nusa ta mu da ketare akwai wa sufyan mas'udi din ba shine sufyanu sauri ba kowanne daga cikin su sun yi ruwaya daga shi muhammad ibn abdurrahman
باب حدثنا معمر بن بشار حدثنا بن ابي عدي قال انبانا جعفر بن ميمون صاحب الامار عن ابي عثمان النادي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ان الله عيد ubangiji mai kunya ne mai karamci ne يسعي اذا رفع الرجل yana jin kunya a ce mutum ya daga hannunsa gare shi أن يرده a ce ya dawo da su suna tatsi ba komai a cikinsu sun taɓi babu قال ba tsarin Allah ba ne wannan. Abu Isa Tirmidhi ya ce هذا حديث حسن غريب wannan hadisi ne kyakkyawa gari biyu.
رواه بعضهم ولا يرفعه Na sashen malamai sun ruwaito shi amma iyakarsa Salman al-Farisi.
حدثنا معمر بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا معمر بن عجلان عن الكعكاء عن ابي صالح عن ابي هريره ان رجلا كان يدعو باصبعيه Wani yakan yana yin addu'a ya ɗaga yatsansa biyu.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ka ringa ɗaga yatsa ɗaya yatsa ɗaya ba biyu ba.
قال ابو عيسى هذا Tirmidhi ya حديث ce, حسن صحيح Wannan hadisi غريب ne kyakkyawa ingantacce.
وعن هذا الحديث اذا اشار الرجل باصبعيه في الدعاء عند الشهاده ma'anar wannan hadisin idan mutum yana ganin zai nuni da yatsansa yayin da yake faɗa kalmar shahada لا يشر الا به ya nuni da yatsa ɗaya kacal
احاديث الشتاء to wa'annan hadisai ne iri daban-daban abin da ya shafi addu'a فمن ابواب الدعوات babu wannan babi ne daga babobin addu'o'i حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدي وحدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ان معاذ بن رفاعه اخبره عن ابي قال Mm.
قام ابو بكر الصديق على المنبر abubakar siddiq ya tsaya kan mimbari sai ya yi kuka قال قام yace, رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اول عليه ba za ثم manzon بكى.
Allah ya tsaya akan wannan mimbarin ya yi kuka فقال ya ce اسال الله ku roƙi العفو Allah ya والعافية.
fewa da lafiya, Allah ya fe muku kuma ya ba ku lafiya.
ان ادم لم يؤت بعد اليقين خيرا من العافيه Domin ba wanda aka ba shi abin da ya fi masa fiye da lafiya bayan yadda da sakankancewa da Allah. Bayan imani da sakankancewa da Allah to babban magana lafiya.
قال هذا حديث حسن غريب Katin zai tona hadisi ne kyakkyawa garibi ta wannan fuska daga Sayyidina Abubakar.
باب حدثنا حسين بن يزيد الكوفي وحدثنا ابو يحيى الحماني وحدثنا عثمان بن واكد عن ابي نصيرة عن مولى لابي بكر عن ابي بكر قال Sayyidina Abubakar ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه Yanzu Allah sallallahu Alaihi وسلم wasallam ya ce, ما اثر من استغفر wanda ya ɗore bisa istighfari ba a cewa ya ɗore bisa zunubi.
لو فعله في اليوم 70 مرة ko da ce zai aikata laifi sau saba'in a yini matuƙa dai duk sanda ya yi laifin zai dawo ya tuna Allah ya ce astaghfirullah قال أبو إسحاق هذا حديث غريب da Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne garibi لما نعرف من حديث أبي mun نضرة san shi ne daga hadisin Abi Nusaira da ba amince ba karfa bane باب حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال حدثنا زيد بن هارون حدثنا أسبغ بن زيد حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة قال لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوبا جديدا sai da فقال Umar Allah ya kare da gare shi ya sa wani sabon tufafi قال sai ya ce الحمد لله الذي كفاني ما واري ما واري بي عورتي "Al- dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni abinda zan rufe al'aura ta da shi وأتجمل بي في حياتي zan yi ado da shi a rayuwata ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق سن- فصدق به ya yi nufi zuwa tufafin da ya tsofe wanda ya cire ya sa sabon nan sai ya sadaka da shi ثم قال sannan ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه na ji manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam yana cewa قال لبس ثوبا جديدا wanda ya sa sabon tufafi الذي كساني ما أواري به عورتي ya ce na gode wa Allah wanda ya tufatar da ni abinda zan rufe al'aurata da shi في حياتي wata da malubi zan ado da shi a rayuwata ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق sannan ya nufi zuwa tufafin da ya tsofe فتصدق به ya sadaka da shi كان في كنف الله zai zama a cikin kular Allah da kiyayewar Allah da cewar Allah a halin rayuwarsa da bayan ya mutu قال أبو عيسى sai da zai ce wani hadisi ne garibe قال رواه ya min ayyuba ya waito shi daga ubaidullah da zaharin عن علي بن daga يزيد عن alif أبي da zai da daga عن kasu daga abi أبي umama to alhamdulillah ko mu tashi babu a hadisi dari dubu uku da dari biyar ko da sittin da ɗaya Yeah.
اللهم صل على
Thank you.